نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى ga wata mai albarka watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1435 wanda ya zo shida ga watan bakwai 2014 za mu shiga cikin sura ta 69 ita ce suratul haƙati wannan sura ta sauka ne a maka da ijma'in malamai kuma a tartibin alkur'ani daga suratul fatiha zuwa nan ita ce sura ta 69 adadin ayoyinta shine 52 adadin kalmominta 261 sannan adadin hurufanta 1107 wannan sura tana da sunaye guda biyu ana kiranta suratul haqa ana kiranta suratul silsila saboda an yi maganan zar'uha fi silsilatin zar'uha saba'una zira'an abinda take koyarwa shine annubu at-tauhid wan nubuwatu wal ba'th magana akan kadaita Allah da bauta da kuma yadda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma al-ba'th wato tashin alkiyama ko tashi bayan mutuwa waɗannan abubuwa ɗin da ake nanatawa ƙarƙashin imani da ranar lahira wanda ya ƙoshi alba'asu wan nushuru azabul qabar almizan alhisab as-sirat aljannatu annar ash-shafa'atu alhaudu waɗannan abubuwa duka za su zo ne cikin dimmin imani da ranar alkiyama wato akwai tashi daga kabari sannan akwai annushur tattaruwa akwai azabar kabari kuma ko kuma ni'imar kabari akwai mizani akwai hisabi akwai sirat akwai wuta akwai aljanna Allah ya ce kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilina kamar yadda muka kirkiri farkon halitta za mu maido da ita wannan alkawari ne a kanmu lalle mu masu aikatawa ne wani gurci summa innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yawmal qiyamati tub'athuna sannan bayan haka ku masu mutuwa ne sannan kuma za a tashe ku ranar alkiyama wani gurin Allah ya ce za'amal lazina kafaru allan yub'athu waɗanda suka kafurta sun raya cewa ba za a yi tashi ba Allah ya ce qul bala ka ce tabbas za a yi tashi wa rabbi na rantse da Allah mahalicina la tuba a sunna summa la tunabba unna bima amiltum wa zalika ala Allahi yasirun wannan tashin ku abu ne mai sauki a wajen Allah ta'ala wani gure ce a fahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un kuna tsammani ko kuna zato na halicce ku ne wato da wasa sannan kuma ku ba masu dawowa ba ne ko ba ababen dawowa ba ne zuwa gare ni fata'ala Allahul malikul haq na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhaƙatu tabbatacciya matabbaciya sai ta faru wa ma ad- malhaƙa menene matabbaciya wa ma adaraka malhaƙa wa ya sanar da kai mecece matabbaciya Allah ta'ala bai faɗi mecece ba sai ya faɗi abin da zai faru ga waɗanda suka ƙaryata ta da haka malamai suka ce malam ibn kathir yake cewa alhaƙatu min asma'i yaumil qiyama alhaƙatu suna ne daga cikin sunayen ranar alƙiyama li'anna fiha ya wa'adu wal wa'idu domin a cikinta ne za a tabbatar ko kuma alwa'adu duk wani alkawari da Allah ya yi to a lokacin zai tabbata za a ganshi game da wannan rana ta ɓangaren alkawarin ba da sakamako mai kyau haka duk wanda aka ma alkawarin narko to zai ga narkon a wannan rana shi sa aka kira ta alhaƙa ma'ahuzu min alhaq tabbas abinda babu shakka a cikinsa wannan bayanin ibnu kasir ne al-imamu sa'adi yace al-qiyamatul waqi'atu abinda ake kira da al-haqqatu wato al-qiyama ce tabbatacciya haqqan allati yatahaqqaqu fiha al-wa'du wal wa'idu wanda a cikin ta ne duk wani alkawari na bayar da rahama ko na yin azaba to zai tabbata a wannan rana inji al-imamu sa'adi haka nan malam fara'u ya ce inna ma ƙila laha alhaƙa an kirawo wannan rana alhaƙa li'anna fiha hawaƙil umur domin duk wani tabbataccen abu a ranar za a gan shi a cikin ma'anil qur'an malam fara ya faɗi wannan haka malam zajjaj ya ce inna ma summiyat alhaƙa an kirawo ta matabbaciya ko macancanciya li'annaha لأنها تحق كل إنسان بعمله من خير أو شر domin za ta tabbatar wa kowane mutum da abin da ya aikata na sharri ko na alkhairi haka nan al'imamu siyuti yake cewa alhaƙatu ya'ani alƙiyama ana nufin alƙiyama wa summiyat bizalika an kirawo ta da wannan suna li'annaha تحق أن يصح وجودها أن يصح وجودها ساموات تبتتشياتي ولا ريب وقوعها تبتوات باب شكا باب كوكتو أو لأنها حقت لكل أحد جزاء عمله ko za ta tabbatarwa zuwanta zai tabbatarwa da kowa sakamakon aikinsa au innaha tubdi haqa'iqal umuri duk wani al'amari da ke maka gizo wanda baka gane ba ko baka fahimta ba to za ka gane shi a ranar bai komai zai fito fili karara babu wani ɓoye-ɓoye malam assaminul halbi yake cewa alhaƙatu ismu fa'il min haƙa yahiqqu haqqan ai thabata idan abu ya tabbata babu shakka babu kokonto babu wahami babu zato to sai a ce masa wannan wa ubbira biha an yawmil qiyama an yi bayani ko an fassara ko an faɗi wannan kalma ana nufin ranar alkiyama lisubutiha wastiqrariha saboda tabbatuwar alkiyama din da kuma wato tabbatuwarta babu kokonto babu shakka babu wahami shi yasa Allah ya ce macancanciya mecece macancanciya tabbatacciya sai Allah ya ce kazzabat samudu samudawa sun ƙaryata wa adun hakanan adawa sun ƙaryata bil qari'a da mai ƙwanƙwasa zuciya da ban tsoro ita ce da alkiyama wani zai shiga addinin musulunci kana so za ka shiga addinin musulunci kai ka amince da yancinka da yardarka ko wani ya takura ka kai ka yarda da kanka to zan gaya maka abin da ake shiga musulunci da shi ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ka ce daga yau na shaida na yadda na aminta na gamsu ba da wani ya takura mun ko ya yi min tilas ba babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da hakan kuma abinda ka ce cikin larabci ka ce daga yau na shaida Allah ya aiko annabi Muhammadu bawansa ne manzansa ne ya aiko shi da musulunci da alkur'ani kuma na ɗau alkawari zan masa biyayya in ya ce a yi zan yi in ya ce a bari zan bari ka yadda da haka to amincewarka da waɗannan kalmomi ko alƙawura da ka ɗauka guda biyu shine shiga addinin musulunci menene sunanka hemos amos to amos yanzu sai a canza maka da wani suna don ka saje da mu tunda yanzu ka zama ɗaya daga cikinmu ka zama ɗan uwanmu wani suna kake sha'awa cikin irin sunayen da kake ji na musulmi abubakar amos ya ce daga yau a ci gaba da kiransa suna abubakar abubakar shine mutum na farko daga cikin dattijai wanda ya fara karɓar addinin musulunci kuma shine wanda aka ba shi satifiket ɗin aljanna tun yana duniya don haka yana shine khalifan annabi na farko don haka ka zaɓo suna mai kyau daga yau za a dinga kiranka abubakar daga wane yanki ka fito ina to akwai 'yan kwamitinmu yanzu za su koya maka addinin musulunci saboda haka sai ka yi haƙuri da lokacin da za a ɗauka mai tsawo ana koya maka addinin musulunci sannan kuma za mu bincika mu ga ta inda ka fito da yadda za mu sadu da danginka da 'yan uwanka don mu yi musu bayani cewa ka zo ka karɓi addinin musulunci kuma za ka zauna a gurinmu zuwa wani lokaci domin mu koya maka addinin musuluncin nan in ba ka da wata cikakkiyar sana'a mu koya maka ka dogara da kanka sannan in ba ka karatu mu nema maka makaranta in kana da shaidar sakandire mu tura ka ka university ko ka institution domin ka samu ilimin addini da na zamani ka dogara da kanka muna fata Allah ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci yan kwamiti sai ku je ku yi naku aikin kuma shine Allah ta'ala ce kazzabar samudu samudawa sun ƙaryata wa adun hakanan adawa ma sun ƙaryata bil qari'a da mai ƙwanƙwasa zuciya da firgici da ban tsoro kun ga sunan alƙiyama na biyu kenan shine mai alƙari'a kamar yadda Allah ya ce alƙari'a wa ma adraka mal qari'a waye sanar da kai alƙari'a to wannan ita ce alƙari'a wanda su samudawa a aƙidarsu su da su da adawa a aƙidarsu wai ba za a yi tashin alkiyama ba su a gurinsu in an mutu an mutu kenan shi kenan ba za a tashi ba a iza mituna wa kunna turaban wa izaman a inna lamaba'uthuna khalqan jadida su suna ganin ya za a yi a tashi to Allah ta'ala ce sun ƙaryata da alkiyama to wani sakamako Allah ya yi ma'adawa da samudawa saboda rashin imaninsu da Allah da rashin imaninsu da manzan Allah da rashin imaninsu da tashin alkiyama da sakamako su adawa din samudawa din nan Allah ya ambace su sau ashirin da shida a cikin alkur'ani kuma su ne wanda aka aika musu annabi salih a wani gurin Allah ya ce wa ila samuda akhahum saliha zuwa ga samudawa mun aika musu dan uwansu annabi salih a wani gurin Allah ya ce alam ya'ati ya alam ya'atihim naba'ul lazina min qablihim qaumi nuhin wa adin wa samuda Allah yana yawan ambaton su alqur'ani saboda kangararru ne kada mu ma mu kangare irin su wani gurin ce wa samudu wa qaumu lut wa ashabul aika wani gurin ce kazzabar qablahum qaumu nuhin wa ashabur rassi wa samud hal ataka hadithul junud fir'auna wa samud kun ga Allah yana yawan ambaton su tare da kangararru وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره dan uwansa aka aika musu annabi salih ya ce ya ku mutane na ku kaɗaita Allah da bauta ba ku da wani wanda ya cancanci ku bauta masa in ba Allah ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haƙiƙa bayyananniyar hujja ta zo muku daga Allah mahaliccinku hazihi naqatullahi lakum aya فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ونقول على كذبت ثمود المرسلين ثمود واسن قرية منزلن الله إلا توشيني الله تعالى قال من سوء أن متاني كما يدزو أتكين أطلس القرآن cewa suna tsakanin Hijaz da Sham tsakanin Hijaz da Sham a nan aka yi su kudu maso gabas da ƙasar Mada'in wacce take gabashin kogin akaba shine Allah ce wa amma samudu fa uhliku bitagiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya ala bu'dan li madyana kama ba'idat samud wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa fi samud iz qila lahum tamatta'u ila hin tamatta'u hatta hin kadhaba samud bin nuzur كذب ثمود وعاد بالقارعة الله يتفق رسو أتشن القرآن وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد كذبت ثمود بطغواها duk Allah ya faɗi laifuffukansu daban-daban a cikin alkur'ani to sai Allah ya faɗi me ya musu ice fa'amma samudu su ta ɓangaren samudawa fa'uhuliku an halakar da su bitsagiya da wata tsawa wacce ta wuce gona da iri wata tsawa aka yi musu karar ta wuce yadda dan adam zai iya ɗaukanta a kunnensa ko a jikinsa da haka da karar ta shiga jikin mutum sai ta fasa shi kawai ya zama ya faffashe kawai wannan shine fassara ta farko ma'anan ɗagiya ko kuma bi ɗagiya saboda ɗuguya nihim bi sababi ɗuguya nihim saboda suna wuce gona da iri wa kufrihim da kafircinsu in ji abdullahi dan abbas da mujahid da muqatil da abu ubaida da ibn qutayba yani at-taghiya inda ahlul lugha tughyanuhum wato wuce gonarsu da iri fa'ila qad ya'ti bi ma'ana al-masadir na biyu bis sayhat at-taghiya an halakar da su da karaji da kururuwa da kara mai tsanani in ji malam qatada ko kuma at-taghiya aqirun naqa fa'il wannan wanda ya je soce taguwa din shi ya jawo aka halakar da su da aka ɓagiya shi ne wanda yake babban mai laifi a cikinsu shi ne wanda ya je soke wannan taguwa da aka hana shi faƙala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha wala yakhafu uqbaha to shine abinda Allah ya musu ya halakar da su wato bi tsagiya ko dai saboda wuce gona da irinsu ko kuma aka yi musu tsawa wacce ta wuce gona da iri ko kuma saboda laifin da wannan kangararre ya aikata a cikinsu Allah ya sauka musu da wannan azaba to sai Allah ya juya kan na biyu ya ce wa amma adun su ku adawa fa uhuliku an halakar da su birihin da wata iska sarsarin mai ƙarfin gaske tana tafiya tana ƙara atiya wacce ta wuce gona da iri wato mai tsanani kenan iska aka yi musu mai tsanani wacce ta wato dinga ragargaza su tana rushe gidajensu tana kuma gamawa da su to shine Allah ta'ala ce sakharaha alaihim ita wannan iska da Allah ya aika musu mai tsananin ƙara wacce ta wuce gona da iri Allah ya hore ta a kansu saba a layalin har kwanaki bakwai wa samaniyata ayyamin da kuma wato ranaku guda takwas sai Allah ya ce husuman a jere aka yi dare takwas rana bakwai wato an kashe su kenan a mako guda dare bakwai kwana takwas sai da aka wayi gari a cikon na takwas din sannan ne wato aka gama ragargaza su baki ɗaya zama babu sauran mai rai a cikinsu fataral qauma Allah ya ce za ka ga mutane fiha a cikin wannan gari ko a ƙarƙashin wannan iska sara'a duk sun faɗi sun mutu ka annahum a ajazu nakhlin sai ka ɗauka kututturen dabino ne kawuya wanda aka kakkayar da shi aka daddatsa shi gunduwa-gunduwa haka Allah ya musu ya faffasa su gunduwa-gunduwa fises ɗinsu kai kake gani akan hanya Allah ya musu kace-kace kenan yadda ake take karmami haka Allah ta'ala ya ma waɗannan mutane Allah ce fa hal tara lahum min baqiya shin kana ganin ragowan ire-irensu yanzu a duniya da suka taba Allah yau kana ganin ire-irensu a ban ƙasa babu ire-irensu a ban ƙasa saboda haka a cikin waɗannan darare da kwanaki Allah ya kashe su ga baki ɗaya suka wayi gari kamar kutunturan dabino wanda yake wato an riga an kakkarya shi khaliya ai baliya wanda aka riga ya tattake ya ragargaje fa hal tara lahum min baqiya ai min baqa'in yau kana ganin ragowar guda ɗaya irinsu in ji malam fara'u ko min baƙiyatin kana samun ire-iren ma kalarsu a duniya babu kalarsu gaba ɗaya Allah ya gama da su ko hal tara lahum min afarin kana maganin gurbinsu yau a duniyan nan ta Allahu to su adawa dinnan Allah ya ambace su alƙur'ani sau ashirin su ne aka aika musu annabi hudu wanda Allah ya ambaci hudu sau bakwai a cikin alƙur'ani Allah ya ce wa ila adin akhahum huda su adawa su ne Allah ya aika musu dan uwansu annabi hudu wa tilka adu jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rasulahu shine Allah wa asaw rasulahu Allah ya ce waɗannan su ne adawa sun yi jayayya da ayoyin Allah kuma sun ƙaryata manzanni ku duba ta hikima ta Allah manzo ɗaya aka aika musu suka ƙaryata amma sai Allah ya ce sun ƙaryata manzanni saboda in ka ƙaryata annabi ɗaya duk ka ƙaryata su gaba ɗaya shi yasa sharaɗin imani a musulunci sai ka yarda da dukkan manzannin Allah baki ɗaya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na da haka mun yarda da dukkan manzannin Allah gaba ɗaya babu wanda muke karyatawa ba wanda muke korewa ba wanda muke suka ba wanda muke batawa shi yasa ba za ka taba ji a bakin musulmi ya faɗi wata mummunan magana akan annabi isa ba ko akan annabi musa ba ko akan sauran annabawa ba saboda sharaɗi ne na zamansa musulmi ya girmama waɗannan annabawan ya mutunta su ya darajta su ya ɗaukaka su ya ba su matsayin da allah subhanahu wa ta'ala ya ba su baki ɗaya kuma ma za mu iya cewa sunayen annabawan nan guda biyu annabi Musa da annabi Isa yana cikin annabawan da aka ambaci sunayensu da yawa a cikin alkur'ani annabi Musa sau 136 kaga ba wani annabi da Allah ya kama sunansa wannan adadin annabi Isa sau 25 aka kira shi Isa ibnu Maryam sau 24 almasihu sau 11 aka ambaci ko mahaifiyarsa Maryam sau talatin da hudu a cikin alkur'ani kun ga ashe kenan wajibi mu imani da su to shi yasa su aka ce a jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu ala bu'dan li adin qaumi hud Allah ya ce nisa daga rahama Allah ya tabbata ga adawa waɗanda mutanen annabi hudu ne kazzabat adun al-mursalina wazkur akha adin idh anzara qaumahu bil ahqaf hayya gurin yana nan ahqaf وفي آد إذ أرسلنا عليهم ريح الأقيم su muka aika musu wata iska bakarara wacce take mai ƙarfin gaske komai ta tarar mata zura min shayar atad alaihi illa ja'aladhu karramim duk abin da ta bi ta kansa sai ta mai da shi kamar rididdigaggen kara Allah ce ka zabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur adawa sun karyata yaya azaba ta da gargadi na yake ga wanda suka wato kiyarda ka zabat adun ka zabat samud wa adun bil qari'a wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ad baka ga yadda Allah ya ma'adawa ba إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين wa annahu ahlaka adinil ula Allah shi ya halakar da adawa tun can na farko ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li adin qaumihim hud wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim daka su larabawa masu wucewa su tafi sham suna ganin ko masu zuwa abin nan suna ganin garuruwansu a wajen yankin Oman gidajensu yana nan a Aqaf arewacin Hadramaut a arewacin ahqaf akwai gidajen da kufansu yake nan a gabashinsu kasar oman take saboda haka har yanzu ana ganin waɗannan mutane da kuma abin da allah ya musu don ya zama darasi ga waɗanda za su samu ɗaukaka ko mulki ko girma ko sarauta ko ƙasaita ko ilimi sai wanda ya sa musu ɗagawa da fankama da isa da takama da kallon kafaɗa biyu da huhura hanci ƙarshe su ƙi allah su ƙi manzon allah su ƙi musulunci su ƙi gaskiya su ƙi adalci su ƙi ilimi su kangare to sai kaga ƙarshe irin wannan bala'in ya afka musu Allah ya tsare mu na'am
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ja'a fir'aunu sai kuma fir'auna ya zo wa man qablahu ko wa man qibalahu da waɗanda suka kewaye shi 'yan majalisarsa irin su hamana da ƙaruna kenan ko wa man qablahu da waɗanda suka gabace shi a cikin laifi da kafirci wal mu'tafikatu da kuma waɗanda suke wato mutanen annabi lot waɗanda su ma an danƙe su saboda bil khati'a saboda yawan laifi da suka aikata ayo zunubansu kenan malamin kutaiba ya ce al khati'a bi zunub saboda yawan zunubansu alkhati'a alkhata'ul azim wato sun aikata babban laifi shi yasa akwai khati'u akwai mukhti'u mukhti'u shine wanda ake yafe masa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhata'na amma khati'una wa amma khati'una ko shi abin nan qasituna fir'auna Allah ya ce da shi da mutanensa Allah subhanahu wata'ala ya ce sun aikata khati wato akwai banci tsakanin khatsi da mukhti mukhti za a iya yafe masa amma hatsi wanda ya aikata abin da gangan inna fir'auna wa hamana wa junudahuma sai Allah ya ce me kanu khati'ina kun ga khati'ina ne da fir'auna da hamana da rundunarsu da Allah ya ce khati'ina ne to ya za a fassara khata'unsa anan sun yi babban laifi kenan amma kun ga karamin sai Allah ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'ana da haka khata'u shine babban laifi a khata'a kuma mukhti shine kuma karamin wanda Allah yake yafewa wanda aka yi ba tare da niyya ta ganganci a cikin zuciya ba to Allah ta'ala ya ce an halakar da su saboda wannan ita almu'tafikat an mata fassara uku an ce qura qaumi lutin alƙaryan mutanen annabi lutu su ake nufi da wannan ko kuma annahum allazina ittafaku ittafaku bi zunubihim su ne waɗanda suka halaka saboda laifinsu ai halaku bi zunubi allati a azamu hal ifku wanda mafi girmansa shine kiran ƙarya shine makaryata ne sun ƙaryata manzanni ko kuma ana nufin ƙaruna da shi da mutanensa su ma sun shiga cikin wannan to Allah subhanahu wata'ala ce fa asau rasula rabbihim dukkaninsu sun saba wa manzan Allah mahaliccinsu da aka aiko fa'akhazahum sai Allah ya danƙe su akhazatan irin danƙan nan radiya wacce take mai tsanani ai za'ida alal akhizati wacce ta yi nisa cikin danƙa aka dilmiyar da su a cikin ruwa Allah subhanahu wata'ala ya ce inna lamma tsagal ma'u haƙiƙa mu lokacin da ruwa ya wuce gona da iri wato an dawo kan mutanen annabi nuhu kenan hamalnakum Allah ce sai muka ɗauke ku fil jariya ai fis safinatil jariya a cikin jirgin ruwa mai gudana akan ruwa da Allah subhanahu wata'ala ya sa aka yi ruwan dufana aka halakar da waɗannan mutane sauran waɗanda suka tsira sai Allah ya sa suna cikin jirgin ruwan nan ba su zama sun halaka ba to a nan ne malamai suka ce to me yasa Allah ya ce hamalnakum bayan ba mu aka ɗauka ba su waɗancan aka ɗauka sai malamai suka ce ai saboda lokacin da aka ɗauke su su kaɗai ne al'umma a duniya don haka dukkaninmu zuriyansu ne shi yasa aka ce tunda an ɗauki babanka sai aka ce kai ma an ɗauke ka shine ma'anan Allah bai ce hamalnahum ba sai ce hamalnakum ana magana da al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama cewa muna cikin zuriyar waɗancan mutane da aka ɗauko akan wannan wato jirgin ruwa linaj'ala halakum tazkiratan Allah ce dan mu sanya ta ta zama gargadi a gare ku wa ta'iyaha udhunun wa'iya kuma kunne mai kiyayewa in ya ji wa'azi to ya saurari wannan kuma ya kiyaye ya yi ƙoƙari bai fada cikin laifi irin wannan ba Allah ta'ala ce fa'iza nufiha fi suri idan aka yi busa a cikin wannan ƙaho nafhatun wahidatun busa guda ɗaya ita ce busa farko ko kuma busa ta ƙarshe wa humilatil ardu Allah ya ce aka ɗauki ƙasa ƙasar gaba ɗaya naɗe ta za a ɗauke ta za a yi wasa mawatu matsawiyatun biyaminihi wal jibalu da duwatsu fa dukkata aka dandake su dakkatan wahida dandakewa guda ɗaya wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yazruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta duwatsun nan gaba ɗaya nike su za a yi a dandake su fa yawma izin a wannan rana waqa'atul waqi'atu idza waqa'atul waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha to shine Allah ya ce idan mai afkuwa ta afku ita ce alkiyama wan shaqqatis sama'u sama ta tsatsage fahiya yawma izin ita sama a wannan rana wahiya ta yi rauni ta yi shako-shako Allah ya ce izas sama'un shaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat izas sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat kaga saman nan gaba daya duk tsatsagewa za ta yi faffashewa za ta yi da izinin Allah zai tsatsaga ta ya fasa ta za ka maka ga mala'iku suna sassakowa idan ta tsatsage ɗin ta ƙarƙashinta wal malaku ala arja'iha kuma za ka ga mala'iku ala arja'iha a bisa sasannin wannan sama sun sassako sun yi sahu-sahu suna jiran umarnin da za a ba su wa ya hamilu arsha rabbika yau fauƙahum yau ma'izin samaniyatun Allah ce samaniyatun mala'iku guda takwas su ne za su ɗauki al'arshin Allah mahalicinka fauƙahum a burbushinsu burbushin suwa aka ce burbushin su waɗanda suka ɗauki wato al'arshin zai zama yana samansu kenan ji malam bukatin ko fauqan lazina ala arja'iha duk wanda suke shashannin sama din a lokacin dukkan su zai zama al'arshin yana burbushin saman su ko kuma na uku annahu fauqa ahlil qiyama za a daga wannan al'arshi burbushin duk waɗanda suke filin rana alkiyama a wannan rana duk wannan bayani ne akan me akan rana alkiyama yau Allah ya ce a wannan rana tu'raduna za a bujuro da ku la takhfa minkum khafiyatun babu wani mai buya wani abu mai buya da yake boye muku komai zai fito fili karara babu wani abu da zaka ce ya boye maka baka ganshi ba idan aikin ka ne gashi nan koda misalin ƙwayar zarra ne faman ya'mal misqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala zarratin sharran yarahu haka nan babu wata rai da za ta buya ita ma sai an ganta babu wata rai da za ta shiga wani loko ko sako ko wani guri ko ka ɓuya Allah ya ce ita ƙasa ma wahayi za a yi mata iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu hmm? ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha komai fitowa zai daga cikin ƙasa duk abin da ke cikin ƙasa za a ce ta yi girgiza ta fito da shi sama sai kaga kowa da komai ya fito sama da haka komai ƙarara ne a wannan rana ta alkiyama idan ta zo Allah ya tashi kowa a cikinta yawma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiyatun ranar da ake bujiro da ku babu wata mai ɓuya da take ɓuya daga gare ku za ku ga komai ƙarara akan idan ku na'am فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi amma wanda aka danƙa masa littafinsa a hannun dama fayaqulu sai ka ji yana cewa ha'umu ku taho ku zo ku ga iqra'u kitabiya ku zo ku karanta littafina abu yayi kyau kenan in ka ga mutum ya ci jarabawa ko sakamakon jarabawa ya fito yana ba mutane suna gani to sakamako yayi kyau kenan inni zanantu lalle na tabbatar zannu anan bi ma'anar yaqin na tabbatar anni mulaƙin hisabiya lalle ni mai gamuwa ne da hisabi na kuma yau gashi na gamu da shi fa huwa fi ishatin lalle wannan yana cikin rayuwa radiyatin wacce Allah iya yarda da ita fi jannatin aliya yana cikin aljanna madaukakiya qutufuha daniya ƴaƴan itacenta abin tsinkanta dab yake da hannunka ba sai ka hau bishiya ko ka tashi ka tsinko ba kulu washrabu Allah ya ce ku ci daga kayan daɗi kuma ku sha daga abin da kuke sha'awa hani'an cikin farin ciki da jin daɗi bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya cikin kwanakinku na duniya da suka wuce kun yi abin kirki aƙida ku ta yi kyau ibada ku ta yi kyau mu'amala ku ta yi kyau kun ba annabi kun rabauta wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi amma wanda aka bashi littafinsa a hannun hagu faya ƙulu sai ka ji yana cewa ya laita ni lam uta kitabiya ya kai cona ina ma ba a bani littafi na ba ina ma ban ga littafin nan ba walam ajari ma hisabiya ban san menene sakamako na ko binciken da za a yi mun ba saboda bai yi imani da wannan ba ya laita ha ya kai can ita mutuwa kanatil qadiya ta zamo ta karar da ni ina ma da na mutu ban tashi ba wato yana fatan ina ma ya mutu bai ma tashi ba a ce mutuwa da ta ɗauke shi ta masa ɗauka kenan ba maganar tashi da hisabi ma aghna anni maliya ice dukiyata bata tsina namun komai ba halaka anni sultaniya iko na da daraja ta ta halakar da ni ko ta ɓace ga barina yau wata dama da wani mulki da mukami da matsayi duk ya tafi khuzuhu sai Allah ce ku danƙe shi fagulluhu ku sa masa ƙuƙumi ku ɗaure shi cikin mari da sarƙa thummal jahima salluhu sannan ku saka shi cikin jahimu ku ƙona shi a ciki thumma fi silsilatin sannan a cikin wata sarƙa zar'uha wanda awanta saba'una zira'an zira'i saba'in ne faslukuhu ku shigar da shi cikin wannan sarƙa ku ƙara ɗaure shi saboda me innahu kana la yu'minu billahi azim saboda shi ya kasance bai yi imani da Allah ba mai girma bai yadda da Allah ba bai yadda da samuwa Allah ba bai yadda da rububiyar Allah cewa shi ya halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta ba kuma bai yadda cewa Allah shi kaɗai za a bautawa a cikin wato bauta ba wala ya huddu ala ta'amil miskin kuma baya kwaɗaitarwa a ciyar da talakawa wato ashe ci da talaka ci da maraya ci da mara ƙarfi ashe yana daga cikin abin da idan mutum baya yi kuma baya sawa a yi to za a ɗaure shi da sarƙa kuma aka ce bai yi imani ba kuma baya kwaɗaitarwa a ciyar da mai ƙaramin ƙarfi a ciyar da talakawa falaisa lahul yawma hahuna hamimun yau ba shi da wani masoyi a nan wanda zai kare shi ko ya tsare shi ko ya nema masa alfarma ko ya taimake shi wala ta'amun kuma ba shi da wani abinci illa min gislin sai daga ruwan gyambo sirkami ruwan gyamban yan wuta in an kone yan ruwa ruwan da yan wuta to ruwan da ke fita daga jikinsu na ragwargwajin fatarsu to shi za a dinga ɗebowa tafasashe ana bashi yana sha la ya akuluhu ba mai cin wannan irin abinci illal khati'una kun ga mun sake dawa kan khati'una ko inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina lalle sun tabbata masu kuskure ne ashe ciyar da muskini ciyar da talaka taimakawa mai karamin karfi ɗaukan nauyin marayu ashe babban aiki ne da ke tsara mutum daga shiga wuta kun ga can maka ce ma salaka kun fi saƙar ƙalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul muskin wato ba ma cikin wato abin nan ba ba ma sallah sannan ba ma ciyar da miskinai ta ma Allah ce wala tahadduna ala ta'amil miskin ba kwa kwadaitarwa a ciyar da talaka falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masghaba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba kun ga ashe ciyar da mai karamin karfi a ra'aitan lazi yukazzibu biddin fa zalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin da ka ciyar da talaka da ciyar da maraya da waɗanda ba su da ƙarfi a taimaka musu su ma su samu sana'a su samu ilimi su samu aikin yi ba wai su dinga barace barace ba domin bara alama ce ta mutuwar zuciya Allah ya ba ku mu samu a'a mu ma Allah ya ba mu wata ramu ma mu baku haka musulunci yake so alyadul ulya khairun min alyadus sufla hannun da ke bayarwa ya fi mutunci da daraja akan hannun da ke karba amma abin da ake nufi a taimaka wa jama'a su samu sana'a a taimaka musu samu aikin yi a ba su jari waɗanda kuma suke nakasassu ba za su iya komai ba to a ware musu wani kaso a cikin dukiyar gwamnati da dukiyar masu hali da talakawa a dinga taimaka musu a wasu ƙasashen ma ana yin wato id card ne a ba duk wani mai ƙaramin ƙarfi wanda ba shi da hali ko ba zai iya sana'a ba kawai sai ya dinga zuwa duk ƙarshen wata ya nuna wannan kati a duba akwai list a ciki sunansa a ɗauki buhun shinkafa da na masara da na dawa da na gero da madara da abin da zai kashe a wannan watan a bashi ya je ya ci gaba da cin abinci ƙarshen wata ya dawo list da sunansa a ciki a bashi haka ake wa mutum ranar da ya wadatu shi kuma sai dawo da katin ya ce to ni a cire ni daga list din wanda ake bawa ni ma yanzu Allah ya min karfin da zan bayar kun ga mu sabanin mu kenan kullun kai ka fi so ai ta baka ai ta baka har zuciyarka ta mutu ka fi so ka zauna Allah ya ba su su baka Allah ya baku mu samu kaga wato har roƙo ma ka ki roƙen kai Allah ya baka roƙon ma ka ki kai ba kanka saboda ka ci gaba da yin bara kake roƙon Allah ya ba wa wani kai ya baka tare da cewa kai ma ka roƙe shi zai iya baka kuɗin nan ai ba a goshin mutum suke a rubuce ba kai ma kana iya zama mai kuɗin mai wadata ɗin da zaka iya ɗau nauyin kanka ka ɗauki nauyin wani to nan za mu tsaya akwai sanarwa guda biyu na farko akwai maganan neman taimako da aka yi da kuma kuɗi da muke bukata masu yawa da kuma kayan sallah a waccan shekara kun yi bajinta ta hanyar kawo taimako na atamfofi da shaddodi wanda muka samu da wuri aka ɗinkawa waɗannan marayu wanda kun san mun yi rijistar marayu sama da dubu ɗaya da ɗari shida banda wanda suke hannunmu yanzu a gidan marayun da muke ɗaukan nauyi idan an samu shinkafan nan da masara da gero da atamfa da shadda da sauransu shine muke yin list abu gida-gida za ku ga a mota 'yan kwamiti duk suna da sunayen marayun nan da gidansu da lamban wayansu da unguwarsu abu gida-gida a ba su su sa hannu ga abin da suka karba cikin taimakon da aka samu to a wancan lokaci an kawo mana shaddodin da atamfofin kusa da sallah to da aka samu sai ya zama ba mu samu damar kai musu da wuri su ɗinki ba sai ya zama ba ta yi amfani ba kuma abin da muke so su sa sababbin kaya ranar sallah kamar yadda ɗana zai sa sabuwar riga to marayan can ma ya sa sabuwar riga kamar yadda matata za ta sa sabuwar wato abin nan atamfa to ita ma waccan uwan marayu wacce aka mutu aka bata da yara ita ma ta sa wannan wato atamfa ranar sallah to kun ga ashe kenan daga yau zuwa gobe jibi gata kafin nan da sha biyar ga wata muke so duk wanda zai kawo mana sadakar shadda wacce za a ba marayu da sadakar atamfa wanda za a ba marayu da iyayen marayun to ya kokari ya siyo shaddarsa gobe da atamfarsa da haka duk atamfar da take gombe ku siye ta gobe ku kawo ta nan da haka yan kasuwa masu sai da shadda da atamfa kun gana muku ciniki kenan sai ku kawo naku kuma sau da haka gobe kowa ya kokari ya ga zai iya siyo atamfa yar dubu uku yar dubu biyu yar dubu biyar yar dubu goma kun san wa yut'imuna at'ama ala hubbihi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kada ka dinka wa matarka wato shadda mai tsada kai mata atamfa super holan ko holan ko mece ce ɗayar ko ingilan ko wace ce kuma sannan an ce ana neman taimako ka siyo yar dubu ɗaya ko yar dubu biyu hatta tunfiqu mimma tuhibbun in kana da halin da zaka siyo mai tsada to ka siyo mai tsadar ai ba laifi ne dan kai sadakar shadda ko atamfa mai tsada an ba shi ma talaka ya sa mai tsada ba amma in baka da hali zaka iya siyo karama to gobe ko a cikin lefanka kai da ka tara lefe to cikin lefen nan daga ka zaro guda daya sai ka kawo gobe ka ce to a cikin lefe na na zaro dama tarin lefe nake to na ba da wannan guda daya lefe ba shi ne laife ba kayan aure din nan da ake tara a cikin ya kuke kiransa ku kayan aure a ba wannan ai a kano ana kiransa lefe shine wannan akwatu da mutum yake cikawa ɗaya biyu uku ko hudu ko biyar ko shida ko har akwata ashirin kai wani ma lefensa mota aka siyo sabuwa aka cika ta da atamfa da shaddodi aka cika but ɗinta da takalma da waye aka je kawai kofar gida aka mika mu kullum aka ce ga kayan aure na an kawo to abinda muke so gobe mu ga atamfofi da yawa mu ga shaddodi da yawa waɗanda za mu ba marayun nan su farin ciki su murna ranar sallah su sa sababbin kaya su fito suna murna don haka gobe a fara kawo waɗannan atamfofi da shaddodi mun dakatar da karɓan buta yanzu da alƙur'anai za mu ci gaba da karba amma a wannan lokacin zuwa kwana goma yanzu duk muna son a kawo mana a tamfofi ne da shaddoji da kayan abinci yawwa da kudin dinki ma inda zai yi ka ce wannan a ba maraya kuma ga kudin dinki a kai da mun so haka amma wanda zai kawo kudi ya kawo wanda zai kawo a shadda ya kawo to muna cikin wannan ga wata baiwa Allah maman walida hajiya fati dan juma goje ta aiko da dubu ɗari biyu ta ce a fara wannan aikin da shi akwai dg na hisba kano ya turo da turaman zannuwa guda goma shi ya je ya ce a lissafa masa marayun da suke zaune a cikin wannan gidan mata to da aka lissafa aka aika masa shine kowa ce gaba ɗaya zai musu ɗinki shine ya turo ɗinkin sallar su ne wannan ya aiko da shi to kaga kenan kowa zai iya ɗaukan mutum biyar ne shida ne kaji dai muna da marayu sama da dubu ɗaya da ɗari shida waɗanda muka yi musu rijista za ka iya cewa zan yi wa ɗari ɗinki sai mu je mu auno maka tsawonsu mu baka kala ɗaya za ka yi musu ko kala biyu biyu ko ka ce duk zan sai musu takalmi ko a nuna mun goma ko ishirin zan musu kaya irin na ‘ya'yana ko a ɗebe su da ‘ya'yana a je a auna su akwai wanda ya taɓa yin haka wata shekara akwai mara akwai wani mutum da ya rasu jikin gidansa ya bar yara tun da babansu ya rasu sa sabuwar riga ba da ya ji faɗakarwar da aka yi sai ya je ce ma yaran a fito da su a je a auna kansu a yi musu hula a auna rigarsu a auna takalminsu da aka yi musu ɗinkin aka kawo kwana suka yi suna murna ba su bacci ba a wannan daren suna murna tun da babansu ya rasu rabansu da sa sabuwar riga to ai abin da Allah yake so kenan ka faranta wa wani man farraja an muminin kurbatan min kurabi duniya na fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmul qiyama wanda iyaye ma wani bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya Allah zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakin cikin lahira saboda haka mu sa yaran nan su dariya mu sa su murna mu sa su farin ciki su ji kamar iyayensu suna nan wannan aikin da za a yi shine aljanna kai tsaye ana wa kafilul yatima kahataini fil janna atuhibbu an yalina qalbuka wa tudriku hajataka manzala ce irhamil yatima wamsah bi ra'sihi yalin qalbuka wa tudrik hajataka ice kana so zuciyarka ta laushi bukatunka a wajen Allah su biya cikin sauri manzala ce ka ji kan maraya ka tausaya wa maraya ka shafi kansa ka ciyar da shi daga abincinka Allah sai ya sa zuciyarka ta laushi alheri ya dinga shiga ba za ta bushe ba sannan duk bukatunka a wajen Allah sai su biya ashe kun ga kenan dama ce muka samu a wannan wata a wannan lokaci kowa ya nuna bajintarsa gwargwadon ƙarfinka ko me ka kawo za mu karɓa domin wani ƙarfinsa zai iya da yawa wani kuma zai iya yi kaɗan wanda kuma kake da shi ɗan uwa ne ko aboki ne amma yanzu haka baya gombe ya tafi wata yana kaduna ko kano ko abuja ko Legas ko ina ko yana ƙasar waje buga masa waya ka ce ga wani abin kirki ya samu ka gaya masa domin akwai wanda shi zai iya alheri akwai wanda shi bai da hali amma yana da hanyar da zai sanar ma wani yayi to buga masa waya ka ce alhaji ko wane ne ko waye ka ce na ga na albishirinka in yace gora ka ce to zaka wa maraya guda 20 tufa na sallah ni ne maka wannan hanyar alfarma ma ne maka fa da na sanar maka domin da na yi shiru sai a gama alherin kai baka samu ba da haka ka gode mun ma da na bugo maka waya na ce akwai marayu suna bukatan ci da sha suna bukatan sutura kamar yadda 'ya'yanmu za su yi sutura su ma su yi don haka wannan yana daga cikin abin da muke so mu yi insha Allah sai mun yaran nan gaba ɗaya sai mun musu ɗinki da izinin Allah subhanahu wataala kuma magana abinci waɗansu suna ta kawo mana buhun masara buhun shinkafa buhun gero to har yanzu muna buƙaran adadin ya ƙaru duk wanda ya san zai iya kawo buhun masara ko buhun gero ko buhun dawa ko katan ɗin taliya ko makaroni ko kaza ka yi ƙoƙari ka je ka siyo ko guda ɗaya ne ka kawo insha Allahu za ka ga alherin wannan duniya da lahira sannan akwai maganar waɗanda suke bayar da gudunmawansu ta wato albashinsu mun samu wasu mutane da yawa sun yi alkawari har ma an je wato a ma'aikatar kuɗi cewa sun amince duk wata a dinga yankan dubu ɗaya daga cikin albashinsu ana sakawa a cikin akawun ɗin marayu wasu ka ce ɗari biyar wani ma naira ɗari to ya yi daidai duk wanda yake da irin wannan niyyar ya san shi ma'aikaci ne to akwai fom da za mu buga za mu bashi ya zo ya cike mu yi yarjejeniya da shi zai dinga ba da dubu ɗaya a akawun ɗinsa mu aikawa akawunta janaral cewa ga wani ya amince yana aiki a guri kaza ya yadda duk wata kafin a aika masa kudinsa cikin akawun ɗinsa a yanke dubu ɗaya a tura a cikin wannan akawun ɗin na marayu wannan ya fi sauƙi saboda zuciyarka tana da rowa in ka ga dubu dubunnan a hannunka wataƙila ka ɗau ɗayan ka ba sai ka sai recharge card kai hira amma in aka ce dama an ɗauke dubu ɗayan to ba za ka ji ciwo da zafi ba wannan hanyar ta fi sauƙi na je wani asibiti naga suna irin wannan kuma suna tara kuɗi mai yawa suna taimaka ma waɗanda suka zo ba su da halin siyan magani ko wanda jiyarsu ta yi tsawo iya ƴan uwansu suka gudu suka bar su cikin jinya to sai su ɗauko irin wannan kuɗi suna taimaka musu to su ma haka suka yi suka yi fom kowanne na yarda na amince a dinga ɗaukan dubu ɗaya a cikin a kuɗi na ana sakawa a wannan asusun na marayu fi sabilillahi in kai wannan aka tattara to sai a je a sami akawunta janar a ce to gashi mun samo ga ma'aikatarsa ga sunansa ga sa hannunsa ga amincewarsa cewa za a dinga yankan dubu ɗaya a cikin albashinsa duk wata ana sakawa a cikin asusun marayu to kun gan aka yi wannan wato mun yi aikin da za mu ci moriyarsa insha Allahu duniya da lahira don haka wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna kowa sai ya kokari ya ga me zai iya kakkai rowa ko me ka kawo ko mai kankantansa kakka ji nauyi ka kawo insha Allahu zai zama alkhairi wannan ta ce malam wata ɗaya da ya wuce na yi ɓari amma jinin bai ɗauke ba har yanzu yaya zan yi da azumi na to biki faɗi ɓarin a wata nawa kika yi shi ba abinda shek usaimin ya bada fatawa in dai yaro ya yi kwana tamanin da zuwa sama wato lokacin da aka ɓaro shi ya yi kama ko siffa ta halitta to jinin da ya biyo baya wannan jinin ana kiransa jinin biki saboda haka ba za ki ci gaba da yin sallah ko azumi ba har sai jinin ya ɗauke mafi tsawonsa kwana arba'in idan ya haura kwana arba'in bai dauke ba sai ki wanka ki sallah ki ci gaba da neman magani amma idan jini kawai kika zubar barin jini ne kawai babu siffa babu halitta a jiki to wannan wannan jinin na rashin lafiya ne za ki ci gaba da yin sallah kina neman magani ko da jinin yana zuba kuma za ki ci gaba da da yin azumi wannan ce malam ita kuwa wannan cewa ta yi ta yi family planning na tsawon lokaci da ta daina sai jini ya rinka yi mata wasa shine take tambayar ya za ta yi da azuminta to abinda za ta yi wannan jinin da ke mata wasa zuwa za ta yi ta yi tambaya jinin al'ada ne ko ko jini ne na irk wato na wata jijiya da ta fashe na rashin lafiya idan an tabbatar mata jinin al'ada ne to haka za ta yi haƙuri mutuƙar ya zo a kwanakin da ya zo ɗin za ta tsallake su ba za ta yi azumi ba har sai ya ɗauke dama wasan jini shine ya zo yau kuma gobe bai zo ba ko ya zo jibi gata bai zo ba ko ya zo da daddare ya ɗauke da rana to abinda ake so duk sanda za ki kwanta bacci ki duba ki ga ya ɗauke hakanan idan za in ya ɗauke kenan sai ki wanka ki sallah asuba sannan kuma kin zo daidai sahur nan ma ki duba ki ga ya ɗauke in ya ɗauke ki ɗau azumi idan bai zo ba har aka sha ruwa to kin ga azumin ki lafiya in ko ya dawo kina cikin azumi to wannan azumin ya ɓaci sai ki sa shi cikin ranakun da za ki rama bayan sallah malam an ce annabi sallallahu alaihi wasallama baya cin sadaka sai kyauta to malam me sadakar kuma me kyautar kyauta dama girmamawa ce shi yasa ku ji an ce an ba gwamna kyauta ana ba gwamna sadaka kyauta wani ne yake ganin girmanka ko darajarka sai ce ga kyauta na maka ita kuma sadaka tausayi ne yake sa a bada ita ko kuma zakka ce ake fitarwa don tsarkake dukiya da haka irin wannan ana bawa waɗanda suke masu rauni ne masu bukata amma babban mutum zaka ji an ce an ba shugaban ƙasa kyauta amma baka taɓa ji an ce an ba shugaban ƙasa sadaka ba an ba gwamna kyauta to kaga wannan duk saboda girmamawa ce ita kyauta a dama ya fi ƙarfin abin amma kana so ka nuna akwai soyayya tsakaninku da girmamawa shine ake ba da kyauta da haka wannan shine bambancinsu wannan ya ce malam ba mu samu labarin ganin wata ba sai da safe to sai muka yi kamun baki ba mu ci abinci ba haka ya isar mana ko sai mun rama to malamai sun yi kauli biyu dangane ga abin da ake kira kamun baki ko mutumin da alfijir har ya keto bai samu labarin ganin wata ba don haka bai yi niyya ba kenan da daddare malamanmu na mazhaban malikiya suka ce tun da bai ɗauko niyya da daddare ba saboda hadisin da ya ce wanda bai kwana da niyya ba ma'ana bai ƙulla niyya kafin alfijir ya keto ba ba shi da azumin wannan rana da haka abin da zai yi shine wato kada ya ci abinci a gaban mutane shine ma'anar imsak ko kuma kai ya ci abinci kwata-kwata amma ba shi da azumi bayan sallah sai ya rama na wannan ranar wasu malaman kuma suka ce tunda hadisi ya tabbata na nafila manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wayi gari yana azumi da ya wayi gari yana azumi ya wayi gari bai ci komai ba sai tambayi iyalansa ya ce akwai abinci suka ce babu ya ce to ina azumi sai aka ce kaga annabi ya dau azumin nan kenan da rana kenan duk wanda labari ya kubuce masa bai samu labarin ganin wata ba sai da gari ya waye to